أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الحفني إمام الحفني ويؤخذ من قوله يلتقيان wanda ake fa'idantowa daga zancen maza Allah can da ya ce, Babu wani mamin musulmai ne, yaltaƙiya ne, fayyata safaha ne, abin da aka fahimta da cewa yaltaƙiya ne ɗinnan, annal musafahata, wato yin musafaha ba da salati subhi bayan sallar asuba. أو العصر كوكو باين صلى العصر مثلا أمثالي بدعة بدعة لكن لا بأس بها سليبالي في إيماني وكذا المعانقة أكن الرنقم الجونا مع تقبيل نحو الرأس من الرنقم جوناكما أكن بنتكي فيما بدعة بدعة لا بأس بها أما أن يهاتش مقادمي لأن ذلك أقلب في الود in aka yi haka an kai matuƙa a soyayya kenan an rungumi juna an sumbanci kai to wannan duk babu bid'a ne amma ba laifi in an yi faqad qala ba'd sahaba wasu daga cikin sahabbai sun ce aya gummu ahaduna akhahu idza laqiyahu suka tambayi manzo Allah ya rasulullahi idan ɗayan mu ya gamu da wani ya iya rungumarsa faqala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce لا آآ فقال سمن ذلك آ يعانقه ويقبله ويقبله to zai iya rungumansa ya yi sumbace shi kuma faƙala la sai annabi ce a'a faƙala sai ya ce kuma a yi safi hu wa yusallimu alaihi in ɗan ya gama ɗan uwansa zai iya ba shi hannu sai musafaha ya yi masa sallama فقال نعم سيمن ذا الله يتي إيه آي هكا وذكر الحديث شين سي أبتكم وانا حديثي وأما الانهناء أما متن أو إن جيسوا يسنك يا كرفو إكم عند أكي رفوء فمن هي عنه وانا أنهنا وإن كسل تعظيمه كتعظيم الله فاتو إذا متن يزمنا ya sunkoya ya girmama wanda yake gaida shi kamar yadda yake girmama Allah shi yake haka yake nufi kamar yadda nake girmama Allah a ruku'u to haka kai ma da nake gaisawa to a maka to wannan fa huwa kufrun kafirci ne amma in baka nufi haka ba to an hana dai amma bai zama laifi ba wa tabbata ya tabbata anna sayyidina abul fayd radiyallahu anhu wa anna bihi amin ya tabbata an karɓo shugaban mu shehu tijjani Allah yadda da shi yadda da mu saboda shi ƙala shehu tijjani ya taɓa faɗa liman ƙabbala al'arda bai na yadaihi ya zo gai da shehu tijjani sai ya dunkusa gaban shehu tijjani sai ya sumbanci ƙasa sai shehu tijjani ya ce da shi ya ce da shi kafarta ka kafirce da wannan abu da kai قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وتوكي تجديد إيمانك وأمره شين شيخ جاني أمر تشي بتجديد النكاح أورا دك وانا أبدكي يا بات أورا كتكانا كما تكا وذاك كذلك ساك تجديد أورا لأن نكاحه سبب أورا سا فسيحا أم بات شي بذلك دوانا بات لاكي بني لأنه ردة دون الردة والعياذ بالله من أنما قليل الله دك ردة وأنه قال مثل ذلك إن ون مغنى ما وتنشر زنيات فقال امرأة غوتمة قبلت العرض بين يديه إتما سبول جرم ما واتاذو غبانسا سيتسن بنتك أسا سيتي متى إتما تاكافر تساكي جددك إيمانا يا بنية بنية الأصحاب مالد يتي تقبيل قبر منبر ضريح يجوز أو يكره في الصحيح أما سجودهم على على الجباه في الأرض فالكفر فالكفر بلا اشتباه ألم يفعل أتمنى لك بيتك هذا تقبيل قبر mutum ya je sun baci kabarin wani bawan Allah mimbarin ko wani mimbari barihin ko wani kabari ya juzu ya halatta au yi ƙurahu ko kuma an karhanta wasu sun ce ya halatta wasu sun ce maka ruhi isahi a cikin zance mai inganci ingantacce wasu sun ce ya halatta wasu kuma suka ce a maka ruhi ne kaga dai bai ba haram bane gani amma sujuduhum alal jibahi amma mutum ya je wajen kabari ya sa goshinsa a ƙasa da niyyar girmamawa fil ardi ya sa goshinsa ala fil ardi a ƙasa wal kufuru malamai sun haɗu cewa wannan kafirci ne bilash he babu rikici a ciki ya zo a cikin madakhal qala yace wa yanbaghi lahu ya kamata lil alimi da malami an yamna'a ya hana ma ahdathuhu abinda mutane suka fara da shi من المصافحة ندق الجيش لإجبار صلاة الصبح بين صلى الصباح ميقانو ميقانو وبعد صلاة العصر بين صلى العصر وبعد صلاة الجمعة أكن بين صلى الجمعة بل زاد بعضهم وصما صار بين في هذا الوقت أتكون ولن الوقت فعل ذلك بعد الصلوات الخمس جاءت بين صلى قوة صلى أقيم سأم حقي أم بأم سأم قيسا وإن يتبدأ عليه لأن في أدبار الساعة وذلك كله يتولى ينهض لك من البدع يعني لك تكون بدعوي أتيكو تسلى سيئن بغي سعن بغي سدوان البدع وموضع المصابحة في الشرع وتورن لأك لا إيه جيسا وأشريع إنما هو عند لقاء المسلم الأخي صدق مسلمي يجمع لهم وانسى مسلمي تنني ورن لأك شيء أجيسا لا في أدبار الصلوات الخمس أما باقي بايون قوت صلى في أربع ذلك كله ونندو أبدا كفت آمين البدعي باين صلوا لي يا دغ بدعة وحيث وضعها الشرع إدى من شريعة شني من ذا الله يأجي مطعين غيزوا كفور ذا أيتا مضعها ثم محجي سلم عندك أجدا وينهى عن ذلك ويذجر فاعله دون ذلك يومن ونن bayan dukkan salloli to a hana shi lima ata min khilafi sunna saboda abin da ya zo na daga saba wasu ya saba sunna annabi wato akai kowace sallah sai an ga gaisa ba aka aje gaisuwa in ka ga mara dan uwanka musulmi ka fara ce masa assalamu alaikum sannan sai ka mika masa ba a so ka mika hannu tukunna ka sallama ake fara na miƙa hannu. Aha, wa mahallun nahayi wa zajiri inda aka ce kuma an hana an yi tsawa in zanna al'ifadata wa lam yatub an zali ala zalika idan mutum ya zaci fa'idar haka ɗin wa lam yatub ala zalika mafsadatu na azam to ita ce barna wacce take mafi girma a ce shi a wurinsa ai in bai yi ba kamar ya zama ya yi laifi ne to a tsoratar da shi akan haka hana shi wa illa fala hadi fala in ku ba haka ba in bai yi nufin wato cewa yin hakan ba laifi bane fala li hadisi saboda wani hadisi ne manzo Allah ya ce idza ra'aytum al-amra idan kuka ga wani lamari la tastati'una taghyirahu ba za ku iya canza wannan abun ba fasbiru ويحقري حتى يكون الله هو الذي يغيره الله يعلمشي نذي يتعب والنعم قال تعالى ألا مدعوك سرقيتي لا يكلم الله نفسا إلا وسعها ألا بايا دورا والري أبن دي فقر فانتسي أبن ذات إياه تنبيه التسليم بالإشارة بالكف أو بالعصابئ سلم دنوني دهنو ورتافن هنو ko da yatsa wai za ka yi sallama sai ka yi nuni da yatsa ka gani ko ko da tafin hannu ita ce sallama din yace min taslimi ahadil kitabi yahudawa su suke yin wannan saudaka mu gaisuwan mu salamu alaikum sai kuma ka miƙa amma ka yi da hannu ko ka yi da tafin hannu wannan ba bai daga cikin ba sallaman ba ce wafil jami'i sagiri ya zo a cikin jami'i sagiri manzo Allah ya ce laisa minna man tasha man tashabbaha bi ghayrina duk wanda ya kama ya kama kwatanta kansa da wani mu ya kama da wani mu ba gani ko ba ya daga cikin mu la tashtabihu bil yahud wala bin nasara kar ku kwaikwayi Yahudawa da Nasara ku yi kama da su fa inna taslimal yahudi su Yahudawa an za su sallama yadda suke yi al isharatu bil asabi da yatsu suke nuni wa taslimun nasara ita su kuma nasara in za su sallama al isharatu bil aqubi ita kuma hannu suke wato a daga kenan in an zanga sai a daga hannu sun sallama su kenan wa fihi ya zo a cikin jami'in sagir manzo Allah ya ce taslimur rajuli bi asbu'in wahidat tarati da nuni bi taslimi da sallama idza lam yakun fi halatin tamna'uhu min takallumi kamar idan kana halin da ba za ka iya magana ba to anan an karha makaruhi ne kai nuni al min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah an nusafiha ikhwanana mu shi din ba zai gaisa ba zai yadda ya gaisa da mu ba dan me li fakhamati saboda girman sa kalba ce in ka je wurin sa sai ai ba za ma ba ma ba za ka kai wurin sa ma ka ce ka ce sai ka ba shi hannu ba to irin wannan idan abin ya zama babu halin da za ku iya gaisawa da shi shine ake ba illa darurati shi kenan ba a gaisa din ba ثم قال فيتي أو لجهل حكم آآ سبو لجاهل تينيما أو أو غلظة حكم آآ سبو دواتو واتو جل جل جند السلطان كما تنصن دا نسركي mai tsare shi ko soja na sarki mai tsare shi kaga idan ka je wurin sa ka ce mika hannu za ka yi kaga yana da wuya ka ce ka mika hannu ko ثم قال سميت وسمعت سيدي علي الخواص نادي علي الخواص رحمه الله الله يجعل سيقول يا سوى الحكمة في المصافحة حكمة تتكي تكن غيسا وانا هنو استجلاب الود أنا سأجاو سويا نئجونا والتعاضد منهما صليت السلام عليكم وغيسا ma'ana kamar kowane ɗaya daga cikin su ya kulu da sahibi yana cewa ɗan uwansa ana ma'aka ina irin da kake son son sa nima ina tare da kai shine ana gaisawa a haɗa hannu fa inna suratul musafaha sura ta gaisawa suratul ahli tana nuna mana sura ta alƙawari nayi alƙawarin duk alkhairin da kake nufi nima ina ina tare da kai to abinda ma'anar gaisawa take nufi كان صلى الله عليه وسلم من ظل يذبا لا يسافئ أحدا بايا كام حنو ولا يبيس إلا ويشد على يده سي من ظل يا كام حنو سيا مات حنو سا فيشابكه إشا يما إشارة don nuni liƙuwata ta lazim ya nuna maka cewa eh muna nan tare fa alam zalika ita to ka san haka mai daga cikin ma'ana gaisawa wa amal alaihi kai aiki irin wannan aiki da manzo Allah yake yi wallahi ita wallahi da na Allah ya jibanci yoyan mu wanzur malai ce to ka duba ko ma ammatul balwa irin bala'in da ya game a yanzu ko a lokacin sa ya faɗa kuma bare yanzu qul iyad billahi muna neman tsari da Allah bala'in shine dullu qalabatil ilmi mafi yawan ɗalibai na ilimi min hasmi maddatil musafahati bainahum sun shafe ma wato gaisawa nan haɗu ma su mafi yawan ɗalibai za a ga gaisawa ma salamu alaikum a gaisa sun suke shafe shi maka wa baina ashiya bainahum wa baina ashiya fihim tsakanin su da tsakanin shehunan su jahalan minhum bis sunnati dan sun jahilci sunna ba ko malamin ka ne ba ce ba za ka gaisa da shi ba bawanin ka zai da shi ai baka ci jarraba malamin musamman malaman jami'a sai hakuri wani in kai ka gan shi baka sun koyar da kan baka koma baya ko ina baka hannu kana ki da ce zan nan ba bai da kunya kada ka ya gan masu sai ba mu hannu kullu halin dai ba ana daukan shi ne akan yadda yake da in kai hakan zai da maka wani abu da farka wa za'aman minhum kaji ko dan zato daga irin su din anna zalika min husnul adab bai ai wanda ya haka bai da ladabi zan ma ina malamin ka gaba kace ka miƙa min hannu ka gani ko wakar takaddama ya gabata ko annan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi duk wanda ya game da shi daga cikin sahabbansa duk wanda ya game da su kama hannunsa yake musafa yake musu qala ta'ala Allah kuma daukakin sarki ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana koyi kyakkyawa ga manzon Allah ya tabbata gare ku ma'ana ku yi koyi mai kyau tare da annabi وروى ابن السني عن انس رضي الله عنه قال ما اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد رجل ظلم تبكى ما hannun wani daga cikin sahabban sa ga faraqahu ya rabu da shi illa qala manzo Allah sai ya ce Allahumma atina fid dunya hasana kawam kikkiawa a nan duniya waqina azaban nar ka tsare mu azaban wuta manzo Allah ya rike hannunka kafin ya sauki sai ya yi wannan addu'a duna aibin in wani abu da ka ɗauki wakilcinsa wato kullum da ba a gaisa akwai wani wahala ba da nauyi a gani ko min tamallukin wata sannu'in kada ya zamana wato akwai tamalluki wato zarce iyaka a ciki da kwata sannu'i cewa a ce eh aiwa ne mai kaza mai neman yabo wata zakiyatin ko kuma a'a a dinga a dinga yabanka a irin gaisuwar in dai ba da wannan ba fa inna zalika mazmumun shar'an in akwai wahala ba sai an gaisa ba in akwai tamalluki ba sai an gaisa ba in akwai tasannu'i ba sai an gaisa in akwai tazkiya ba sai an ansa in ko akwai shi to wa'in in wa'annan abubuwan sun shiga a cikin gaisuwa to ya gaisuwar ta zama abin zargi a shari'a wa qama'a da kuma ɗabi'a ya zama ba kulfa ba mashaqqa ba tamalluk ba tasannu ba tazkiya in ku akwai wa'annan to ta zama mazmuma ya zo a cikin madakhalu yace sai ma in imdafa ila zalika balle a ce an raba kuma zuwa ga wannan ilal qiyami للغير أتاش سبو دواني ما لا ينبغي من الكلام المعتاد واتو أبن دبي كما تبا أتجن زنتي وند أكسابا في سلام بعضنا على بعض قيد وسم مسكين غيسوا غوسو من التملك والتزكية والإيمان بوجود المحبة والتملك أتجي تتركك وعلى إيماني تواوية أقويت واتو سامن سويا وحلول البركة لسوك البركة وانهناء الرعث لسنك يكيما أنا غيسوا وركوئه كوكما أيوة أي ركوء لكيم أتسبو لغيسوا بل يقرب بعضهم من السجود وسما سبو لا أولا غيسوا لسيزا أنقصا أي سجداما بل يفعلونه لبعض كبرائهم متن يزوجهم وسمن ينسى to haka suke yi in za su gaisa wa mai shayi ko kuma sun dole shehunansu أعاذنا الله أن لا يطلم من بلائه دق بلائه بمنه دبا يوسع وقد روى الترمذي الترمذي رويت عن أنس رضي الله عنه أنس الله يدلشي قال أنس يتي سمعت رجلا نادي ونمتي يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي عن النبي يا رسول الله يا من الله الرجل منا يلقى يلقى, يلقى أخاه wato ɗaya daga cikinmu ya gamu da ɗan ɗan uwansa yan hamilahu ya sunku ya masa ya gamu da wani ɗan uwansa ko abokinsa ƙala sai manzo Allah ya ce la sai ce a ƙala sai ce afa yaltazimuhu wa yuqabbiluhu ya ya sumbance shi ƙala la sai annabi ce a'a زاد ابن رزين ابن رزين shi kuma ya ƙara ce illa an yati min safarihi sai idan tafiya yayi ya dawo saboda murna ka kama shi ka rungume shi ka sumbance shi in daga tafiya ya dawo sai ya iya yin haka rawa qabarani shi kuma qabarani ya rawaita an Anas radhiyallahu anhu da Anas Allah ya da shi kala yace kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallama sahaban annabi sun zama idza talaqu idan suka zama da juna tasafahu suna gaisawa wa in qadimu min safarin idan kuma sun dawo daga tafiya ne ta'ana ku suka wurin goma juna sun maƙala sannan ya ce dai fa in waqa ta auku da gare mu ai inda alqiyam da gairi lokacin da wani ya zo muka tashi kana qauluna ka zo wurin musulmi ka miƙe gaisuwa sai masa adama ta sabbahaka Allahu bil khair Allah ya Allah ya الله بالخير الله يساك يني da alkhairi يوم مبارك ليلة مباركة عند سافني كتي يو wannan yini zai zama mai albarka muna fata ya zama mai albarka gare ka ko kuma lailatul mubaraka inda yamma ne Allah sa wannan dare ya zama mai albarka a wurin ka addu'a da zaki ne wazalika kulluhu min albid'i wal hawadith shi ma wannan din ya daga cikin abin da yake bid'o'i da abubuwan da aka farar da su in kana du'a'u in kana du'a'un in ku addu'a ne wa du'a'u kullu hasanun in kai wannan dan yin dan addu'a ne to ai addu'a dama a basu mai kyau dama ai addu'a ce sabbahaka Allahu bil khairi ai addu'a kai masa kaga ne ko masaka Allahu bil khairi addu'a ne kai to addu'a ko ai abu ne mai kyau lakin idza lam yusadim sunnatan da ganiyarsa gani innamal a'malu bin niyyat inna ma li kulli imrin ma nawa duk abin da kai niyyar da kai Allah yake duba wa amma in sadama sunnatan amma in ya karo da sunna annabi fala yaftalifuna fi man'ihi malaman ba su yi sabani ba cewa an hana لأن علماء ما رضي الله عنهم لما لمم الله يبدسوا قد اختلفوا سني ساباني في البدع قد أبن أكت بدعاني هل تمنع مطلقا shin duk abin da aka ce bid'a ne aka hana ko ko a cikin bid'o'i akwai wanda ba a hana ba ko wanda aka hana bid'a din wanda ta zaba da sunnan annabi ko kuma bid'a ce ta ba a hana ba ga sunan ku da yawa ko kuma mazhabu malikin haka imam mazhabar imam malik ne in bid'a ba ta saba wa shari'a ba ba za a hana ba ka gani ko in ta saba wa shari'a ko a hana wa aksaru ahli ilmi mafi yawan malamai aka tsare abu la tumna'u ko ko a'a in ta saba wa bid'a ba za a hana ba illa idza aradat sunana bid'a da za a hana sai in ta saba wa sunnar annabi ko ko mazhabu shafi'i imam shafi'i abin da ya taba akan jinan wa man tabi'ahu da wanda ya bi shi wa hadha min al-qism alladhi arada sunnatan wannan kuwa yana daga cikin wato kashin da ya zama ya saba wa sunna سنة النبي لأنه ترك ترك, ترك السلام الشرعية وندي هكا يا ساقا وسلم تشريع وأحل القيام والدعاء محله kaga abin da shari'a ta ce idan dan uwan ka yazo ka gamu da shi kai masa sallama ku gaisa to ba kai sallaman ba sai ka miƙe da yazo ka ce sabbahaka Allah ko masaka Allah kaga ai ya saba da abin da annabi ya umarni ko ku gaisa kaga ni kun kai ku sallama ku gaisa to kaga ya ya aje sallama ya dauko ya ya ya tsaya a kai ya yi masa addu'a kaga wa ahlul qiyama wa du'a mahallu wala qa'ila bihi min al muslimina duk musulmai ko ba wanda yace ai haka ai sallama sannan a gaisa wa in qala al alim mathalan idan wani malami yace ah to aini ina yin haka ana afalu zalika ba'da salami nakan yi haka bayan na yi sallama miƙe bayan na yi sallama fa jawabuhu yace abin da za ba shi amsa annal awwama abin da yasa aka faɗa haka amma ba wanda ban ji wanda suke jahilai a taqiduna bihi fil bid'i ai za su kudura cewa wannan shi ma bid'a ne amma ka ka gabatar da abin da annabi yace ka miƙe ka yi sallama sannan kuka gaisa sannan ka ce masa hayyaka Allah sabbahaka Allah ko masaka Allah kaga ka aikata sunna sannan kuma kai masa addu'a don kada wanda yake anni hakan musamman wanda zai miƙe din kawai ba gaisawa ba komai mai miƙe ya addu'a kaga idan mutum an yi jahili ya ga malami ya yi sai ɗauka shi ma wannan abu suna ne bayan kuma suna ba ne ko mula ya rufuna sunna su amma wa jahili ba san sunna ba nuna sai su zaci anna tilka hiya sunna wannan abin da malami ya aikata shine sunna allati yatakabuha wanda suka aikata unzuru bal sara salamu inda almulaqati nisyan mansiya abun mamaki wato in an haɗu da juna sallama din ma ta zama an manta ta ونبذ وراء وراء زحريا أن جيفت سلما باين بايا وبقيت ألفاظ منع منمعة وتوسي وسلفوزة والنسكة suka zauna mazaunin sallama ɗin mu'adiyatun muzawwaqa da wasu addu'o'i wanda suke abun kirkirowa ko kuma wanda suke san saba bi sunnati da sunna annabi maliqa waɗanda suke wato ba su ba sun saba abin da ke cikin zuciya shi maliqa shine mimma laqa rajulu ay a'ta bi lisanihi ma laysa fi qalbi in ya faɗai ya faɗa da bakin sa abin da abin da aka faɗa a wurin gaisuwa din ba shine a cikin zuciya duk saboda an yadda sunna annabi sallama wa zahani hanaqihi wato a tunanin me me ya yi din sau da haka an yadda suna ta annabi an kawo wasu kalmomi su ne na gaisuwar yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un rabbana ighfir lana dhunubana allah gafarta mana dhunubanmu wa israfana da wuce iya mana ka tabbatar da duga dugan mu wansurna alal qawmil kafirin ka taimake mu bisa ga jama'a wanda suke kafirai amin أوصاني شيخي رضي الله عنه تشينا يمن وسي الله يدلشي وقهم كروني ذوق تاشي daga cikin ‘yan uwa ko wani daga cikin ‘yan uwa, illa Allah ta'alama wannan su almailu ila zalisa in ka san shi wani ɗan in ya zo in baka miƙe ba abin da yake so kenan, fa innaka idza qumta lahu hina idan idan ka tashi a lokacin nan wato kabbar da nafsaka da zai haƙƙin idan ba tare da gaskiya ba wa asata fi haqqihi min haisu la yash'uruhu shi kuma ka zama ka munana a cikin haƙƙinsa ta inda shi bai sani ba sai in mutumin yana son ai haka ba gani ko فقلت زينتي فقلت له زينتي من أين لي من أين لي العلم بذلك تئنا ذا فنهكا سيتي بذلك وحسن الظن واجب بالمسلمين أي كتوت الرسول abu ne wanda yake wajibi ga musulmi ana son kowane musulmi ya zama yana kyauta zato ga Allah kamar yadda muka faɗa tafiyoyi ba kyawawa wanda babu abin da ya bi su kyauta zato ga Allah da kyauta zato ga bayan Allah bi'o'i kuma munana da babu babu kamar su shine munan zato ga Allah sai kuma munan zato ga bayan Allah kamar lokacin yabo kuma can da fatiha da salatul fati غير المغضوب عليهم ولا هذه لا صلاة المستقيم وتنسيب وتكون لنا بها أنت ولينا مولانا